وأنبتنا مكتلة شجرة إتاتية من يقدين تدمى عليه أكان النبي يونس وأرسلناه إلى مئة
وهي القرع شين دمى تذله لتكي مثل إنوى بساك أكان قولي على خلاف العادة bisa saɓanin al'ada duma an san filkar a duma an san duma shi yaɗo yake to sai aka yi shi kamar mangwaro shi wannan duman da ƙwauri irin na mangwaro sai an inuwa shi ta ɗaga sama mawajizatan lahu don mujiza ga nabi yunus ta tihi wa ilatun barewa tana zuwa sabahan wadda da safe wa masa'an da rana da yamma ya shirabu min labaniha sai sha nonanta haka muka dinga turo mashi ita hatta kauya har ya karfi alqar'u to shi wannan duma da ake ne huwa dabba'u shine duman annabi akwai wani tsiri da ake cewa duman annabi kaman me yake da suna abinda mata ke yin wanda wanda suke kunshi da shi eh ne ne kamar zungulu yake amma karami ne shi yana ɗan kuraje-kuraje, to ana cin shi ƙwarai da gaske yanzu ya bace ne. Ana cin shi da kuɗi, ana cin shi abubuwa ba a nan yana san wannan ba shi na cikin shi ma annabi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ya tafi ya tabba'u tabba'a yana bibiyar zuma sai hawalai in arzi wato wani ba wani malinki ne ya taɓa gare su a nan da za mu sannan wajen wata liyafa da shirya ba cikin liyafin nan akwai romu akwai kilishi akwai kuma akwai abin da yake ya shafi soyayya ko ko moina ko biredi ko gurasa to duk ya haɗa shi to amfanin da kafin shi da aka bai wa annabi to sai ne hankali a cin jama'a duk waɗannan ba su ba sha'awa ba فلم يزل أهل محبته ما مروات من رأى عبد الله بن سلم بالكشيبة يحبون الجراء سنة سنما وعبدوا النبي من ذلك سنة يوم الوقت فلما قويا يا إني قلبي جاءت قوة سيقراته فكفأت سيدك شبيت يقتيني إذا سيرنا تاجما وهو نائم الذي يولد هنا بلتي fanta ya kada ta yi farka bai za a wata shan kawai da ga su tsaya a cikin rana bada za a sai birgi da mai kaɗai ya ce ga kaɗai ne daga yankewar wannan zuwa a wannan wuri da yin sai Allah ya masa wahayi ya yunus ya kai yunus ta zama mai kaɗai ya tsire za ka birgi da nan yake zuma wadatar zama amma ba za ka yi tsoro ba ba za ka birgi da ba min halalin da hatta alfin wato da ba da kan mutum duru da ni ne da kan da mutum na
wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun wa arsalnahu sai muka aike shi ba da zalika bayan wannan kabiya da kabili kamar da ma mutum ba aike shi kafin faruwar wannan kabiya ila daunin ninuwa zuwa ga alƙaryar ninuwa wato min arzi min ayyukan musa tana cikin kasar musa ne a can kasar iraki mutane ke shi rami a ta alaƙa zuwa mutum dubu a bariyar biyu ta sun ma wuce dubu arsala wallahu allah ya yi shi ila da musa zuwa musa ƙaryar ce ta alƙarya ce min kuran iraki da kasar iraki jirgininuwa a wai bari a cikin jirgininuwa wato barin da gina biya a cikin kasar iraki فآمن به مئة ألف وعشرون ألفا mutum dubu ishirin da dubu da mutum ɗari da dubu ishirin suka musulunta suka yi imani da shi au talatin da koma mutum dubu talatin ne ma au sabuna alban koko mutum dubu saba'in ba amanu suka yi imani ba mata ana muka jiyar da su daɗi abokai na mun wanzar da su mumatta'ina suna masu jin daɗi jimalihim ko da dukiyarsu ko ko da malam zaɓi da Allah ya ba su ila hina zuwa wani lokaci lamma da ga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da annabi ya dawo min al-qawaid daga ta'if wa azaw sun cuce shi ramau suka jefe shi min jarin da zuwa su hatta lam yarka da mawu har kafafun annabi suka yi jini وليس معه أدرك الإمام يتعرض عندك يتعرض عليه إلا زيد بن حارثة سيد بن حارثة وإنن لا يبرشي بل هو الله يشي يقين الرمية يلا يركا يلا يركا يشي لما يجب أن يكون النبي aka yi tunjima annabi da ya hatta ukumi alai har aka so mata annabi ya rasu wannan ya so bai san ina yake ba illa huwa fi qabri ta'alimi kawai dai da ya waye sai kan shi a wuri da ake kira karnin karnin karnin fa'adi shi karibin yin maka da kuma da maka yake jabar da zalika sai launa nan fata hu malakun sai ga wani malaika ya zo mashi kana da mun sai ce ma annabi ana malakun jilali ni malaikan zuwa su ne idan ni na zo kai wani izini ne da zai koyi hade an aka bashe ni zuwa tushen biyu jar'ai da bala'i da zuwa tushen biyu so a kamar shi na kabi da suna ne da kusa. In haɗe su alaima a kan mutanen sa'i, a haɗu ma ɗayan dutsen bisharkin nan da bisharkin sa'i yana da bacin sa'i ba. Wani hakar guda ko da garbin sa'i yana da yana yammacin sa'i, to zai haɗa su buge. Aya zuma bai nau ma yin haɗa tsakanin su bayanin mu da duka mutanen sa'i su mutu. قال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي يجي لا متولد يبقى ملائكة اللهم بلغا كذي الله إهد قومي كشرية متعنينا فإنهم لا يعلمون بل سواني أن البيت أفعلوا سيئات وجرم وهرئه وجرمني ولم يكتفي بالعفو النبي سيدنا لا يتعلم الله ما تهتمه ya yi dalar anu sai ya ta dai gare su ya kama ta dai annabi cewa su lam ya da bazan cewa shi annabi ne wannan ne da su da hada har yau da annabi da ya ga ya ba da alamin da ya da sai masa Allah Allah shirye da su bada da bai rauna ba dawo girma da sai ga da yara su da sun noma annabi ya tsauna suna sauri bai mun tani ala abdi ali abdi ya abda yamina wato gonan iyalin abda yamin sun zo mai bishe da wani abu na da kudri na turayye fasarar ta da yau zama ya kula yana ci bakana da zai ci sai ce bismillah kana da gulamu sai yaron nan cikin yaron nan sai ce ajaban mamaki ismin layi fi almin jahiliyyati sunan Allah a kasar jahiliya min aina laka an tarkulan da kai na da bai na kai so kake ambaton sunan Allah tare da rasulu sai manzo sallallahu alaihi wasallam so an ta min aina kai kuma da bai na kake kada sai ce shi ana min ahli niwa ani na yi daga kasar niwa ne kada sai ce shi oh kariyatu akhi yunusa wato alkariyar dan wana yunus ƙalin ta ayyu karabatin mai naka wannan da yusa ta yi bawa Allah wata kuma ta ke tsakaninka da yunus ƙalin ce ko wani biyu tsari yunus annabin Allah ne wannan da biyu tsari ni ma annabin Allah ne fa kabbar gulamu sai yaron mai sai yake ko yuka bilka da mai yana sumbanta kawa ma da yana dace bin kawa annabi hatta za ta yi ruwa mai gidan sai ya kula ce shi kenan zai yi raka madrid ya zai wa aka tsaye wa wakati ba da zai zai ga an ayi ka taimako shi ke nan zai zai zai ka hadi yake sai Yunus wannan ita ce yake da annabi Yunus ma ka zama hadin sababi yadda Allah yake cewa ya kawo tarihin annabi kawai sai ce salamun ala wali to shi ko ba ce mishi ba kamar ta ne ka saboda ke sassa kamar yadda Allah ya san yana rube ko ko saboda ke sassu kamar yadda ake rube kissa قبل كمان يونس قبل يونس كافي يونس كأنه دونه دان يونس شبه كدرين السبا دونه في الرسل وشبه كدرين السبا هؤلاء يسوق ولم يتجانا والسلام والسلام والسلام أولو العزم دكا أولو العزم ما بك عزيمة من الرسل كما الذي لما الرسل نوح شنع النبي نوح إبراهيم سأل النبي إبراهيم موسى سأل النبي موسى تدرك ولا لا تقوم على أنت سلام على ملك العالم سلام على إبراهيم سلام على موسى أيها الأرض to a cikin uku an bayyana a cikin biyar an wanda uku an ba kawo annabi isa ba ba kawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba walakin sai dai yunus tabaraka ya rizku za tabaraka zalika ya rizku da salamun dinnan fi akhir surati a karshen sura wa qala ay ubangiji ya ce wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Yunus menene? Eh, ya fiye Liyar fa, dan uban liyar fa, dan uban gini aidan kuma ya daga nan da ta yi masu tsaye wato a kada su. Fasar fihim, annabi tambaye su kaje. ko fara magana kasuwar wata sauƙi manzan da gida wa gare su. Ko bayan Allah halaba cikar manatu shi ke na Ubangijin nata shi ne zai zama ya rike mata jiragen da cewarsu annal mala'ikata mala'iku banatun lahi yayan Allah ne wadawar baduna su ko zai suke yaya maza fahimtar suna suke bantu bil asna da abin da yake daraja kai bai kuna hada wannan hukunci ya zai yi haka Allah na أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون Allahu al-Khaliqu Ubangiji mahalicci al-Fa'alu mai yawan aikatawa da ma yi da abin da yake nufi in kana da huwa da ni in har yana da buƙatar rike wani ɗa to ya kudu da kada zai kasance na miji la ya kudu da ta ba mata ba wa antumul marhumuna ga ku bayi amma in da kuma ma'abnau ko ni ga ya mana wallahi shi kuma wani ne ya kudu da wani manafi banatu shi ko za ta yaya mata ko za su gari sanar da gare shi har ba ma yanzu ya wannan ba da zai rubuta ne amma kada kana da malaika sai na ta da kare kafin sun mun ce wata mun halarci malaiku mata ne wa usairu kuma suna da makarace su ai mana da barin waye za su labari annal malaikata malaiku ina su yaya mata ne wannan laifu su wani su ne ba su kuna ce ba su rubutu ba su kuna ce da askanin ruhaniyatu cikin kuna ne na haske kana iya kama haske ba ka iya kama su haka suke lam ya talawwalu ba su kalantuwa walam ya sakilu ba za su yi mulki da ba walam ya tashabbasu ba su zama jiki da wani abu da za a iya kai to kai da kullu lihim tukuratun ya matantaka dai su kasance a cikin su wa ulusan ko ko matantaka ala na'am innahum su ne masu wannan zance la yaquluna suna faɗin cewa waladan lahu Allah ya ya ya ne tafin ibn saboda karyar su ai kadibun karya ne fakar kawai kaulu fadar su inna la ubangi lahu malaiku yana da ya'ya mata kunnan malaiku su wai su ne malaiku wai nan su da kafirun da makaryata ne
أصطفى البنات على البنين ما لكم
an taba da banati ya zaɓi ‘ya'ya mata alal madina a kan ‘ya'ya maza malakun ne same ku kai ba za ku ya kuke irin wannan hukunci ai kai mai hasalul banati yaya Allah zai zaɓi ‘ya'ya mata alal madina ba maza hazar kuma wannan hukunci da kai kai yake fara zai tsatacce al'ibnu ai da namiji a gaban shi yake shi kadar yarda ta kai ya mace ko wajen gani yayin kadar ya fita ƙarfin halima ya yi ta to kuma sannan tana da lokacin da yake irada da za ta za shi ko na miji ba sannan alimaitu mace da yana zanta ko min su zura ke suke auren da al'aura ce Allah ubangiji lauda da yadda ta zo waladan da yana da ce da kanta ta zai yi gida to nan ka kamar waladan ka kamar waladan da kana da sabon da zai yi ba mace ba aka da ta fakaruna shin ba wa abanduwa
أم لهم سلطان مبين فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين wai da kuke ta cewa Allah yana da kuma ya ya da kuma ma yana da kuma mata ne Allah ya ce alakum sulaiman mubin wai kuna da wani hujja ne mabayyani akan wannan magana Allah ne mai wadannan cewa na Allah yana da da ba ku ba ce a amfani ce a ba ku ba su miki tare ku to ku zo da littafin ku a taura ta taura ba ruwi ku nuna mani zalika inda Allah ya ce yana da lafiya cikin littafin a taura nan ‘yan kwanci ‘yan kwantaracin salihin masu gaskiya fi kawai kurkukin faɗarku.
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون وجعلوا مشركين سنة بينه مكانا أدنى وبين الجنة الملائكون وأنت والجنة سبب بعد sun sanya su sun sanya na saman dangane duka wajen saboda wajen su ina amala ya ku banatullahi ya'yan Allah ne mata to wanda kada azumin jinjinatu ai su mala'iku sun san innahum masu cewa mala'iku ya'yan Allah mata ne dan mu da runa abin halartowa ne da su ne na rikin wuta yu'azabu na ra'a da azaba biya a cikin ta
إلا عباد الله سبحان الله.
المخلصين
subhanallah sarki ya tabbata ga ubangiji ai tambaya tsarkakewa da wuka ubangiji amma ya tubuna ga abin da suke suwanta da annan na da annan lillahi waladan Allah cewa yana da ka illa ibadan bayan mu'minina in banda bayan Allah tsarkakarku ayin mu'mini da sunan mu'minai to su ba su faɗin wannan zance bayanan suka mu'minai yunazzihu Allah suna tsarkake ubangiji ne tabaraka wa ta'ala amma ya ci buwa ulayi ga abinda waɗannan wawaye su sumanta Allah da shi.
فإنهم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين Bayan na kurko wa mata mu nuna abin da kuke bauta ma a nuna da amasunamu na gumata. Ma an cin bifatini a hadan ba za ku ya fitar da wani ba alaihi ai alama ga ma'abudukum misakan abin bautar nan naku. Ai na takdiru na ba ku da iko ala an tsare zuwa hadan ku fitar da wani. illa man huwa sai wanda yake da ma can salim da yi dan wuta ne don shi da wuta shi kadai ke yi ai illa man arada Allah wa wanda Allah ya nufi an ya kuna min ahalin jahili ya zama daga dan wuta wa inna Allah ubangiji ba akan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya yi kowa da bin bin hidayat da shari'a wa laysa lahu min al-hidayat shay'un amma ba annabi bai da komai a wajen shari'a bai da ikon shi yadda wanda Allah bai shari'a ba walau kanat al-hidayah fi yadihi kai ka san da shirya hannun annabi take lama ta fara hannu wallahi da ba wanda zai yi kafirta inda su san annabi da duk duniyar nan wallahi ta san ta musa illa haka Allah ya yi kuma da kafirta da bayan da zai kuma kai ka san da shirya hannun sa take Abu Lahab zai shiga wuta Abu Talib zai shiga wuta irin su ka da wala shiga wuta ba amma zai ke ba shi da hannun Allah ya zaɓa hannun da ke ba hannun Allah ne ka ruga baban shi abu lahar dan wuta ne baro baro Allah ya faɗi yanzu duniya ku so abu lahar dan wuta ne kuma baban annabi ne tun da babban annabi ne wan abdullahi ne to wannan yana nuna cewa shirya hannun Allah take ba ta kowa ce ba innaka la tahdi ayyan tonoyi innaka la tahdi man ahbabta a ba kai shirin da kake so da kana yin shirin da wani mutum mu kyale ka duk ko abin da shiga wuta ba don wani da muna da cuta dole kuma sai mun cika su ko mun yi alƙali alƙawari sai mun cika ta don haka an ba annabi komai amma ta aka kira shi shirya saboda ne dan wuta da aljanna su cika إن الله نعم ولو جاء نعم
ولو كانت الحياة مم.
كما تقرأ وليس له من الهداية شيء ولو كانت الهداية da shirya ta kasance ta yanki a hannunsa la ba ta fara hadu da ba wanda zai kamu sai wa ba ta iblisa haka Allah ya aiko ya da Allah ya aiko annabi da shirya haka Allah ya turo iblisa dan ba mu cewa ya aiko shi mudallilan dan fatar da wanda Allah ya kaddara ba fatance shi ma wa laysa lahu min al-ilahi shay'un ba abin da yake iya ba yadda ka san kai za ka iya wani abu na fatawa to haka shi dai yake bai da iko komai illa dai haka Allah ya shirye shi yadda ya Allah ya shirye Annabi Muhammad dan shirya haka Allah ya shirye shi kuma dan fatawa da Annabi Muhammad da shaitan din ba mai iko yin wanda daga cikin waɗannan Annabi bai iya shirye da wanda Allah ya ta shirye shi ba haka shaitan bai iya fatar da wanda Allah ya fatar da shi ba dan da da fata hannun shaitan take ba mai shiga aljanna wala yasa lahu min al-idlal shay'un ba ya da komai da bangaren fasawa law kana bi yadihi shay'un min al-idlal wato da akwai wani abu na fasawa hannun shaitan ba ma amana ahadin da ba wanda zai imani walakin Allah sai ya ubangiji yudillu yana fatar da man yasha wanda ya so wai hadi yana shiryar da mai yasha wanda ya so Allah ya samu cikin su wai iblisu shaytan laysa lahu min al-amri shay'un bai da komai na bata kan nabi kamar annabi ne laysa lahu min al-amri shay'un shi ma bai da komai na duniya anzalallahu tabaraka wa ta'ala annabi ya ubangiji ya sauka madaukake fi hankin nabi a hankin annabi yace laysa laka min al-amri shay'un ba ka da wani abu na shirya iya samun duro ka ne ka kira iya ka ka kira ka sa masu saunan dan kiyaye wa to ka fasa din da Allah yana ma dan shirya to saunan dan kiyaye da imanin ummati wato kiyaye imanin al'ummarsa an an yaka ukar su fada sai mutum ma wa ka sai nasara wal yahudu cikin irin abinda yahudu da nasara suka fada ma kada yahudu yahudawa kalu sun ce Uzairu, Uzairu ibn Allah dan Allah ne ka je su fada. Wanda Sara turawa su kuma suka kalu suka ce Almasihu ibn Maryam Almasihu shi kuma Masihu ibn Allah dan Allah ne. War Rasul sallallahu alaihi wasallam minhuma wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ka ko shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. ajallu minhu ma qadara ya fi jima al qadari kaga wasu ga jini man shi ba saboda soyayyar mutanen su sun ce ma nasu annabawan sun wannan sun ce ma annabi annabi Isa dan Allah ne wannan kuma wajen Allah ne kace mai dan Allah ne to mu da mu za mu ce mashi mu ya fice mai Allah kai kai dai a sai yayi su daraja to Allah ya kyautata mu ya kiyaye mu saboda kaunan manzan Allah da shi da kaunan Allah da manzan Allah sai ya kiyaye al'umma annabi ya kiyaye mu ba a taɓa jin wani ya ce ma annabi Allah ba sai dai nan iskan da ba a damuwa da shi to sannan aka yi mana na biyu littattafan da suka gabata masu littattafa aka ce ku kiyaye kayansu shi yasa ake ta tura abubuwa cikin bayan wucewarsu mu ko annabi Allah da ya ko mai Qur'ani sai ce ka rike Qur'ani amma mun za mu kiyaye abun inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun shi yasa shekara dubu da dari hudu da abubuwa da ishirin da kaza har yau baka taba jin an canza nan guda ta koma ta ba baka taba jin an mai da ya ba ta koma ya ba ko ko kaji an cire wannan abun an ce babu shi yau ko ku a ƙaro na ba a cikin alƙur'ani har yanzu babu shi saboda me Allah ya rike mana Qur'ani ai ba ya faɗa ba annabi ya faɗa ba Qur'ani yana da baki biyu guda baki guda yana hannun Allah baki guda ko yana hannun mu muddin muka rike shi ba za mu bace ba sai saboda yana baki guda yana hannun Allah sai fa Allah ya hana a jinta shi in dai ka karanci Qur'ani in dai ka fahimci Qur'ani ko ba alaban ma kake ba da an ba ta qur'ani za ta kace ba haka yake ba ba haka yake ba saboda ne mu'jizar qur'ani wa abhara ayati kuma shine mafi rinjayen ayoyi walakin na la tare ubangiji yusuf yana bayyana wa ala rubutul ashhadi akan gaban masu shaidu yana cewa lai sai ka nuna nan musayyid yana cewa nan mamari in dai dangane da shiya ne ba ka da wani abu a cikin sa bada haza a saman lawu saboda wannan ne Allah ya kiyaye hadiyar ummata wannan al'umma madda awul uluhiyyata bati da awul uluhiyya bal rasulillahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamuna sun san annahu cewa shi ala jalalati kadri jidda girman annabi cewa shi sayyidul basari shugaban halittu shugaban mutane ne sayyid wada da adama shugaban ya'yan adamu ne wanda yake da farki shugaban halitta ne ajma'i na baki da duk wannan matsayin na su da kin da wuce yana nan matsayin sa da abin da bawan Allah babu sunan da za ka kira mu annabi dadi irin ka ce mai Abdullahi shi kansa ubangiji ai kaga shi ma yawa kansa kira ni subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram a gani shi kanshi ubangiji ya jirgina kanshi ya yi makarta kirari da cewa ya yi tafiyar da bawansa ko kuma ya je ta cikin ƙurani cewa cikin ƙuluriya wa inna wulan ma kama abdullahi aka to ba sunan da zaka kira ma annabi ta kira abdullahi ko muhammadu ka ce ne irin da irin ka ce ne abdullahi saboda ka wuce da shi gobe ba zai wahala yana kare kanshi ai ban ce kuke ban mu ya Allah ba ne yi za a ta faru gare shi an ta kunta lillahi ta kanuni an ta kunta lillahi ta kanuni ila annin dole layi a ga shi ba da zuwan shi da zuwan shi sai da ya fara kare kanshi kala inni abdullahi a ta fiyar kitaba wada alami nabi'a ai abin da ya fara magana da shi za a saukar sa duniya amma ba ta kare shi ba sai da aka ce mai Allah ne shi wani suka ce da Allah ne to shi ne gobe kiyama ubangiji ya ce ya isa kai isa an ta kulta ne na ta ta ne ne ila minene ila ila minene wa buga ila ila minene lai wai kai ne kake cewa mu mutane su rike ni da kai Allah ne zamanin musa ka annabi sai maka karkata yana cikin subhanaka ya kama kira wallahi ban ci masu ba ya yi ta ba da hankali ya ta yanka hankali ya ta hannu ta dama na yi ba haka ne yau mai kawai ta yi gina su yau rana ce da masu gaskiya gaskiya kuwa ta amfani su ko ma yi nawa ba ne da su ga zama da wani ulumiyar da mutulawa ulumiya ba da rasulullahi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lamu na sun san cewa annahu ala dalalin da mutum to ma dinna وما منا إلا له مقام معلوم و- وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون
wa ma dinna ba daya daga cikin mu hada ta wannan shirabin bance ne ya aukihi Allah da Allah yake haka yato shi an jibrila wato magana jibril ce wannan kana jibril jibril yake ce ma yake ce ma annabi cewa umamin na ba ɗaya daga cikin matar mala'ikacin jama'an mala'iku illa lahu maqamun ma'lum sai na da matsayi sananne wanda ba zai wuce shi ba duk samawa ta asammai ya abudin da da yake bauta ma Allah shi a cikin sa la ya tajawa duhu ba ya da damar tsallake shi wa inna munan da kake nan tsanin mu mala'iku lananu safuna kadamana mu masu kafa ko jera kafa kafa kuma da yake salata a cikin sallah wa inna mudanna malaiku lananul musalluna mu ma sai tasbihi ne ayat munazzihuna ma barka cewa lillahi ga Allah wa in kanu
وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين wa in kanu da cewa kafirai sun kasance ne kulu da suna cewa law anna inda na zikiran mu ma da ashe muna da namu littafi min al-awwali da irin na mutanen farko lakunna ibadallahi wallahi da mun zama bayan Allah al-mukhlasin da zargata ai mukhlasin da ibadatu ma tsarkake ibada lahu ga Allah al-madawla ala jama'ar mafi daukaka al-mala'ikatu su ne mala'iku to yasaluna Allah tabaraka wa ta'ala kaji da kyau mala'iku su ma suna roƙon ubangiji kama ya tsado ahlul ardi kama yadda babuwa kana ke roƙon ubangiji wa huwa laysa lahu makanu ka san shi Allah bai da wani wurin da yake da yadda zai je zauna ko wa min ta'atil wa min ta'atil sirrin mutta har daga karkashin sirrin magayyar cikewa lam yatadawa ba su da dama tsallake sirrin mutta magayyar cikewa to wallahi da fauka sirrin mutta malaikun da ke saman sirrin mutta su kuma lam yatadawa ba su yau da sirrin mutta na inda kuke tafi ila ila mata ta wato ba siya daga saman sunnatin mutanen su tsallaka ila mata ta su hokata ba su da wannan iko to fa kullum dukkan su sawa sai suke fita da fita cikin rashin sanin Allah ya da kake neman Allah faka faka to haka su ma suke neman shi tabaraka wa ta'ala la'annahu dan shi ubangiji laysa lahu makanu da yana da wani wuri sai da ya yauke shi to tun da bai da wuri to kuma ai ba wai gudu yake ya far sai ya far oh ba haka yake ba yadda ka san ranka na a jikinka yana yawo a cikin jikinka yana wadatar da jikinka ba tare da yawo bane to haka Allah ya wadatar da jikinsa ai ranka inda yawo yake da ka je sai ka ta bayan ka tsakanin dare na ya dawo. Ai ba za ka sa ka ce ba ba za ka da kai ba. Ɗayan da za a tsunkule ka kaji to akwai rai wurin. Ɗayan da za a ba soko kaji akwai rai a wurin. Ɗayan da za ka gwamnati shi ne kaji akwai rai a wurin. To guda nawa ne ran? A san da kake tafiya ka zo kai tuntube a lokaci guda ka kwaye goshinka a lokaci guda wani zahir da hana jin zahi a cikin yiwon nan na ya nuna ke nan rai yana wurin to guda biyu ne nan rai ne so da ka sa ranka ya gama jikin ka baki da to haka Allah ya ga halitta baki da shi Allah ya halice ka ya sa ranka guda ya yi zauren ya hada ranka ya hada jikin ka shi kuma ya kasa ikon da zai gama ko ina da ko ina ai ba za ta yi ba to da haka masu cewa Allah na sama ƙarya suke ma Allah kan yadda Allah sama yake ai sama da sun da taru gurguje ha to wanda biya da kuma kai ka san ya sama kare ya fi ta nauyi in maganin nauyi ne eh da ta ta fado to Allah yana ko ina to kuma kai ne cewa wai Allah yana tare da kowa da ilimin shi kai ka taba da buwata na ta ilimi wa ya taba zuwa ya fito waje an tattala Allah na ta zama ta wala ta yafi na mata saboda kai ne na baro ilimin na gida kai wa ne zaka da kuma ilimi na sai ka kare duk inda kake tare da ilimin ka kake to ya kai ba za ka rubuta ilimin ka ba sa'a daya wai a ce wai Allah yana son farfaci a sama wai sai ya turo ilimin shi rika aiki a kasa duhu ne kalla innahum arrabin yawma idin فكفروا به
فكفروا به فسوف يعلمون فكفروا به sun kafe ce mace sun kafe ce da shi amma ka kafe shi ka sauka ya da kuna za su san ake wata kuriyan karshen kafircin su ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ولقد سبقت كلمتنا كلمة متالية لذكر taimako da ibadina ga bayan mu al-mursalin manzanni waye ita ce la agaliban na ana wa rusuli na rantse da tsirriyar ingata sai na yi rijaya ni Allah da manzanni na au ko ko idan cewa su manzanni mahumul mansuru da su ne abin taimako وإن جندنا لهم الغالبون
وإن جندنا لنجلبنكم لهم الغالبون سوقي للجاية يغلبون الكفار ذات للجاية كاتري بالهجة الهجة والنصرة للمكون الآمي عليهم أساس في الدنيا على الدنيا wai lam yurda duk da cewa ba a taimaka ma ba'adun tashi ba mai nan mu'minai to gida a duniya fadar akhirata ala yura za a taimaka musu alhaqu ubangiji gaskiya mansuru abin taimako ne wa ahadul haqi su kuma ma abuta gaskiya mansuru na abin taimaka ma wani ya gani buna za su yi mut- za su yi rinjaya bil hujjati da hujja wa ya gani buna za kuma su yi rinjaya bil intisalin taimakon da za a yi musu wayan lam yakun lahiran ko da a fili ba ga taimako ba to ko ba din yana da aboye misali misali ga al'ada yanzu shehu ai al'ada yanzu halin da muke ciki almuslimuna muslimai abu abul nasi ai su ne mafi raunin mutane a yau a yau ko bin nazar in an yi duba ila zawahir al-ajai zuwa ga abubuwan da ba wato mabayyanan abinda abubuwa suka bayyana a ƙalla ilman inda aka ce maganar karanci ilimi ne za ka samu musulmi wa a ƙallin malam za ka same su mafi karancin dukiya wa a ƙallin sana'a za ka same su mafi karancin makamai wa a ƙallin istilalar za ka same su a mafi karancin tattali su musulmai kenan amma hon duk da haka fira hatin bani suna cikin hutun zuciya ma ya kawo kuna shi ba abin da suke tsoro wadda wani kubra amma manya-manyan kasashen duniya alama jama'a bisa tare da abin da suka tara yana silahi na makamai wadda ha'iri da ajiye-ajiye wal ibda ila dati da tattale-tattale wal amwali da dukiyoyi wa musu fi hausin minal musulmi na da'ima a kodayaushe cikin tsoron musulmi suke yanzu ka da ta aiwan da ta adadi ana kauka ana ɗaukar da shi aiwan da ta a dai tuno da bin ladin yadda ya hana turawa zaman lafiya ko mai suke da suna ko corona ba ta firgice turawa ba irin yadda bin laden ya firgice turawa kuma ya musulmi ne kwaya guda da shi guda ɗaya amma ya tada ma duniya da hankali to kaji ai ka tana akwai taimakowa musulmi ya kabuna suna jin tsoron annal musulmina musulmai sai ka una za su fada a daima a gare su wai zan mu rula mu su halaka su duk kullen kullen nan duk shi ne duk baki da mace baki sana kake min turawa na yi maka za su ba wai a ba shi musulunci ya daga ba o'o tsoron musulmi suke ne sun sani su yi kasa a gwiwa musulmi guda ɗaya in ya gano harkokinsu ƙarya su ta kare musulmi guda ya yi zai tada hankalinsu to ba tana ce don wasu yi kasa zuwa sun kyale an kyale musulmai suna komai da komai to ran da don musulmi ya gano wani ba to yanzu da ya yi da suke da suna iran kasar mace ce wacce kasar turawa ce ba ta koranta eh kullum da Allah ya riga haska mata ta gano abin da ma ke rogo turawa suke mallaka suna banga-banga to ita ma ta mallaka ne yadda tura za su banga-banga ita ma za su banga-banga kai ka san inda iran kasar kawon lata ce da cikin a mace da aka mai iraki ba ma da yake ba kan ba kawon lata ce ba dole sai ne ko babbaki kawai kuma a duniyar nan ba wanda ya sai fada ma isra'ila ya zauna lafiya sai ka taɓa tunanin haka za ta faru a ce ƙasar musulmi daga inda take ta tura makamai sun ta je isra'ila sai ya kalla kuma an zauna lafiya to abin da za mu abin da ake gudu ne ya faru to kuma zai ƙara ƙarfi insha Allah ya fafu nan suna tsoron musulmai amma wala ya fafu nan su ko musulmai ba ta tsoron su kaga wannan haza wannan ga yake iya kace matuƙa ne ku ne su samu cikin taimakon da Allah ne ga yake kuma matuƙa ne su da garbaci a cikin rinjaya
فتول عنهم حتى حين bata wannan anu bijire da gabanin bijire da gabanin su ai a are ka bijire an kufari makar da kafiran maka hatta hina har zuwa wani lokaci وأبصرهم فسوف يبصرون وأبصرهم سائر تكلمت لا تتكلم muhimmin azaba yana azaba ya sauka musu ba sau ta yi musu da su ma za su da ake masu kwamne a ƙarshen kafircin su da mai yaro masu da shi ba gano sun ce isi za a nan iskili din na biyu da annabi matakin su matakin su na hannun hadari kana ta cewa azaba za su sauka kana ta cewa wai yaushe ne kana ta ala sai ban ya ce kama bilan dan ba su tsoron gare su.
أفجعل آتنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين aka fi azaba na yin tajin yau kuma azaba ta ma ake neman saukawar ruwan ba to ka gane su fa iza yana zama da safi ran da duk azaba ya sauka ma farfajiyar su to wannan safiya sababul mundarina safiya waɗanda ake wa gargaɗi fasaha ya muna da sabahan safiya ai sai ya ga mata bayiri a cikin sa akwai tsaye da mu suna bayiri makamal mulmari a matsayin suna mulmari maimakon a ce a bai ba da za na zada da za a tiyin ba sa a taba hukum daga suna mulmari kenan to za ka fito da su fili don abu don nuna wannan da aikin su قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي لما وصل إلى خيبر فليس خيبر من جيش العراقي سيجي الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا لساعة قوم فساء صباح المنذرين Allah mai girma haibar yau ta rubuje mu sa annabi in mun saukan ma sasar mun saukan ma wato farfaje waɗansu jama'a to wannan rana ta wannan sabuwa ta su kamun nana wata wallah وتول عنهم حتى حين wata wannan alu ka bijire ka bijire da gabar da cewa ta yi na zuwa na lokaci wa mutum ta yi ka gani ka sauka yi suna su ma za su gani karba da ya maimaita ta kiran nan ta kiri da tarihin don tsawatar da su wasar siyarsan dan kuma sarta bakin ciki na buga nan sallallahu alaihi wasallam سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان sarki ya tabbata ga rabbika ubangijinka rabbil izzati ubangijin rijaya amma ya tafi da dabin da suke sabanta ubangiji da shi wata lamun aminci ya tabbata adal mursali da ta manzanni al muballigi na masu iyar da sako adal layi da Allah suke iyar da sakon al-tauhid da tauhidi والشرائع بشرائعي والحمد لله ويا تبت أنا رب العالمين رب العالمين أبين التاريخين أنا نسلم من فاطمة بنت وعلى كتابي ذلك كافرين آية يقول الرسول آية آية يقول الرسول ولمن بان صلى الله عليه وسلم يشوفها من أراد أن يقتال بالمكيال الأوفاء فليكن آخر كلامه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wanda yake nufin ya yi awo da ma'auni mafi cika to ƙarshen zancensa a wuni ko ƙarshen zancensa a mazauni zai dace su ba yana wajen rabbi idan ta amma ya su wata da wani abu musulmi alhamdulillah dukkan ne na sanar da yayi inda bai taɓa mutuncin wani ba an goge shi
سورة داود عليه السلام مكية وهي ست وثمانون آية suratul far surat far kenan makiyatul makka sauka sittin aw tamanin aw tamanin wa tamanin ayatan aya ce 86 ko 88
بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق بسم الله الرحمن الرحيم صاد الله أعلم بمراده به أن ذلك لا يمسك الزميل أبو مثل da wannan sad da ake kan farkon surar nan wani qur'ani na rantse da qur'ani zai zikiri ma'abucin bayani aka saba bil qur'ani ubangiji ya yi rantsuwa da qur'ani wa jawabul qasmi jawabin rantsuwar nan maharufin abin shafewa ne amma ga shi na an kaddarta mal amru lamarin kama bai zamo ba kama kala kuffaru makata kama yadda kafiran makka suka faɗa min ta'til alahati nakidin dubuwan alloli kariban hada wannan ƙarya ne kawai balbali allazina kafaru wanda suka kafe ce min ali makka da mutanen makka fi izzatu suna cikin wata irra ai hamiyatan wata wata girman kai irin na kabilanci wata kafurin da girman kai ana da imani ga yin imani sannan wasu kakin suna cikin wani saɓani wa adawatin da kuma kiyayya wa adawatin da kiyayya lin nabi ga annabi sallallahu alaihi wa sallam
كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص kam da yawa halakana mutane ta min karnin za al'umma min karnin gabanin su min ai ummatin al'umma min al'ummamin ma da yatana al'ummomin da suka shuɗe muka mafanadau a san da muka tata da sai sun suka kama kira ina nurulul azabi yayin sauka azaban nan bihin gare su ba su san wala ta hina manasin ai azabin matarro ba kuma lokacin gudu bane ba inda zaka je ka tsere mata ai laysal hinu hina tarakkirani lokacin ba lokacin gudu bane iska gasu sun nemi agaji wal hadu alhali Allah maharaba ba magula wala marja ba malaba walima dan me lam ya'ta walima dan me ne ne lam ya'ta bil kuffar makkata kafiran makka ba za su lura ba da haula'i da waɗannan
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب
wajibu mamaki ma suka yi an jawo munzir wai ga wani mutum ya zo mai gargaɗi ya nuna cikin su ai rasulun shi ne manzo yana an fitin daga cikin su yunzirun yana gargaɗar su yana gargaɗin su wai wa kawai yana tsoratar da su bin hali da wuta ba da basu bayan tashin kiyama wa huwa annabiyu shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam wa qala al kafiruna kafirai suka ce haza wannan da yazo yana cewa Allah ya aiko shi sahirun matinci ne kawai kazzabun mai yawan ƙarya haka za wasu kunnabiya kariyar da suka tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ma ajhalahum bihi ma ma kin jahilcin su da annabi
أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ada alal ala da ya zama Muhammad ya sanya alloli haddari uku da wani abu wai su gwan su nade su koma ila wayan Allah guda ɗaya kawai alka da wannan ƙarya ne ma huwa Muhammad wai ga Muhammad ya alal ala ta ba da ku da kyau wai ga Muhammad ya zo wai ya mai da alloli ilahan wahida guda ɗaya hai su kala launi dan ya ce mana ya ce wato shi ya ce dan ya ce musu qulu la ilaha illallah shi ne suna ta tashi inna hada suna ganin mamaki su ko abin da suka waɗe da shay'un abin ya ujabun ai ajibun ko ko su ke faɗin cewa a duk asolin nan guda ɗari uku ga mun ko da kuma har yanzu bukatu ba su gama biya da sama da yawan mutanen maka allolin ɗari uku sun kasa biya mun bukata ko yawa ce wai ko annabi wa kuma Allah ɗaya ai wannan abu la shay'un abu ne ujabul mai ban mamaki kaunul ada ta kasancewa alloli su koma wayi da guda daya وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد wanzalik wanzalik almalaku minhum daga nan sai mutane suka wawaji suka yi suka biya suka tashi daga mazauni minhum ainihin majalisin da min majalisin ijtima'in wato na mazaunin taruwarsu inda bi ɗalibin wajen abu ɗalib sai suka ce an mushi ku sa ku kama gaban ku ku jale shi ai ya kula ba don libadin tashin suna ce ma tashi in su ku kake yi ku tare shi wasu biru ku je ku daure ku haƙuri ala ada su ku bisa bisa ce ma allolin ku ai osbitu ku tabbata ala ibadatu ada su ku bisa bautar allolin ku inna hada cewa wai allolin nan namu da muke neman ƙari waya sai an narke su kuma Allah guda da shay'un wani abu ne yura da ake nema gare mu akwai abu da ake nema da shi ma na da hada ba mu taɓa jin wannan ba filmin latin akhirati a addinin ƙarshe in hada wannan ba wani abu bane in laftilaqun ƙarya ne kawai a ce Allah guda ɗaya sababin nuzul hadhihi al-ayati dalilin saukar wannan aya annabi shani yadda yake istabaruwa sa quraishi shugaban shugabannin quraisha ne suka taru na farkon su Abu Jahl Abu Jahl Abu Jahl ne Hisham Abu Jahl dai Hisham sai Utbatu sai Utbatu sai Utbatu sai Utbatu wa Walidu sai Walidu wa Shaybatu sai Shayba wa Abul Bakhtari da Abul Bakhtari wa Abi wa Ubay ibn Khalaf da Ubay ibn Khalaf والوليد بن المغيرة بوليد المغيرة وسو suka haɗu wanda shawari suka yi shawara shi ma da nan suka yi ke tsakanin su na damuwa da abin da Annabi Muhammad yake yi tsari sai suka ce yuqaddu bina za a yi wuce mana Allah wa za a kirga mu an yi halitta Abu Talib a ce Abu Talib ya mutu bana ka tilma Muhammadan kuma sun zo mu saka Muhammad ba da ba shi to abin da za a ce mana sirri wai suna ganin su na sun yi arziki. Na nemi kuma ga shi in mun haƙuri muka ce ta Abu Jahal ya mutu. To la na zuwa ba mu iya haƙuri alama ya kudu Muhammadu abin da Muhammadu yake faɗa. Ya kufa ala hakana yana rajin allolinmu wai sanne hukulana yana wawaito da hankulanmu wa hukula abayana da hankulan iyayenmu. Wai sanne abin da ya kamata mu taru ila abi talibin zuwa ga abu talib. Bai shalihu bainana wa baina Muhammadu. يسيء تكالب تفهمت قالوا مكسر هذا رأينا كأسنا رأينا يكسر فأتوا إلى أبي طالب سكر يما أبو طالب قالوا له سكرت مسا أنت شيخنا كيني جبتي جنبنا وأنت الآن فاشكما يقول مشرفا على الموت كان جبدا مسوا ونخاف منا من دون أن تموت كموت فلا تكل ما فلا تكل ما مدى متسمى عمل بعدك باينا فتتحدث العرب لا رما تكام السجود أن نام ثبتنا منقسم مدى ما عمل أن نام ثبتنا ما عمل منبن ما عمل أتى ما تأتي يقول أتى ما تأبو أتى لبابن تأبو آل يقول فتكلنا أبو كشيش كذا كما سنينا كله kuma ga su ba na da nuna da su ba mu ya kuri alama ya kuri ma da asa abin nan da mu ke faɗi shi ne muka zo da ka ga tijo a sunan bainana kai shi ne da bani musallan wa suka tafi kauce arwajulu wato wannan mutum ma hamalau ya dauke shi ala hadan nabi bisa a kan wani wato wannan dai mutum ma bada ba abin da ya dauke shi ala hadar da zai da ulma ta ilai a kan wannan abin da ya zo yana kiran mutane illa wa qur'atu ne kan shugabanci ne mun bani wal mamlaka ta mulki kawai da yake so ka karkar to ni balli kuwudina za mu da shi sarki a cikin mu ya kuma huwa malikuna ya karance shi ne sarkin mu waya turku hada ya kuma mu daina zaɓi ce allolin mu kuma ya daina cewa Allah guda ne in kana yuhibbul mala in ma wa kudi yake so da rai ya lame shi to na kuma amwala na da mu tsara duwoyin mu kullum baki da wani da fawa mu ba da ita da gare shi me yake yake so hatta ya kuna har ya zama a gaban nasu mafi wadatar mu wadatar mutane ina haɓe shari'a ka in ma ya so na da nuna misali na mata to na zuwa da wani sa'a za mu tara mai mata aljamila su masu kyau ko waɗanda ya ba kullum ba ke ya waya turku ha ba amma da ce da zai ce wani wawaye ya kuma daina ce iya wani wawaye ya kuma daina zafin aljamila abu la abu la da wajen wannan magana to shi da ma zai je abu zai ji lada abu ne ke ba abu kada abu ɗalib ya ilan nabi sallallahu alaihi wasallam da abu talib ya aika ma annabi ba za a annabi ya zo wannan ma za a yayin da ya zo karwaru suka maimaita ne ta kafa wannan wauta maimaita a gabansu فلما فرغ أبو طالب يعند أبو طالب قال من كلامه لمجنة وهو المتكلم كما أشرف الأخلاق مجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم زي النبي المسلم أو شيء من غير ذلك yanzu ba zan guji wani ku da wanda ba haka ba ba ku yarda da shi kana sai ce wa ma huwa to me shi kana sai ce kan nan mu wani da kan na sai ce su da idan kunki mu in dai har kuka ga daita da na da kuma na arabu na raba ta san za su biyayya a gare za su bi ku wa haddatu da kuma na adamu wanda ba na raba ba za su ba da aljibiyata jibiya a gare ku kala abu jami abu jami ce har su bi hari da kalma zai da wannan kalma mu ji na kula za mu faɗi ta wanda zai ku ila a asar ta amfana amma za mu karin goma a kan al'adar da ya kare irinta na hannun da yabba hada ai haka da ke ce kada sai an da ce kulu ku ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalu ne ka ce kun so an ga yabba hada kan ba ka dole ba wannan ba ya muhammad ya ce muhammad sa'an abin da kake so ka gane ai mun dai ka kanci ne ka kwantar da hankali ka na so ka duba al'ana yanzu ba na hada al'ana mu halin da muke cikin nan fi makka ta makka inda la salatu li azu wa salatu wa tuna ilara Allah dari uku da tuku ce gare mu amma hanyar zuwa wa ina bukatu mu ila al'ana har zuwa yanzu nan ta kabe ba ta gaba biyan bukatuwa ba allolin da sun kafi biyan bukatu mu ba sai ba ta da una ila ilahi wahidin ga ɗari uku da sittin da ɗari uku da sittin sun kafa ce bukata ya za ka ce mu dawo ga Allah guda ta ga an bambance kenan idan mu zai tana kan mu shugabta kenan قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيت ليس لي وبينكم الا هذه الكلمه فقط باب ولا بقت عن هذا da kun ce wannan wallahi an gama komai da komai ba ku fara ku sai kuka wace a dala abu dalil sai abu dalil sai ya muhammadu Muhammadu haula ne gona suna ka kula ka tuna ba waɗannan ka san cuta suke cutar da muke ka san abin da suke mana ka san amma kai yau da kan mutum zo suna yi wasu ne na aka tare da kai ka an sha abin da suka ce mana haifu kabilu sun karbe nata hada wa wanda suka karbi abin da ka wasu sallan baki ɗaya ya jami nata ka shi har sun zo za su yi za su je da kai malikan sarki yau zo na kalama da za su ba ta dukiyoyi yi zai juna da sai za su ba ta aure har la yi salatu ma ta Allah ya ba ta dauna ta farko su ba su su ta dauna ta yi kasa kasa a daidaitu sai kalamin Muhammad sai tashi bakar nabi sallallahu alaihi wasallam tare da shi an da ka buka wanda ta da ne ce wa qala sai ce wallahi na rantsi da Allah law anna shamsa da suna da mutsamin mallakar rana wani a sanya ta fi yamini a dama na wani kamar wata wani a aje shi fi shimali a haguna na talabta hada da biya kullu wallahi abin da nake fitin nan ba zan ne fata shi ba inna ma amara ne bihi rabbi ubangiji ya hore da shi kuma dole ya yi qala lahu abu talib abu talib da dama dai sai da annabi hankali shi ya tashi sai ce bazza bi ma tuma kana sai ka shiga da bayan abin da aka umarce da shi والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا ما ننزل عنا duk abin da ba su ba su kai gare ka ba duk sadan su wallahi ba sai su fadi da kai wato su ba eh ka zauna ya same ka to hatta uwa da sai an sa ni karkashin kasa sai turabi a cikin kasa da tina wato an sa ni karkashin kasa da tina ina da dalle da su turabi cikin kasa wato ina musu wannan ka shi ke nan ba ha karo sai suka tsare su fi shi ba bi ɗalibin a cikin shi ba bi ɗalibin salatu salawatu suka samu takunkumin tattalin arziki la yu'amilu lahum fi shay'in ba su mu'amala komai da su ba a saye da su ba su kaiwa a saya in sun je ba a sayan masu ba a auren masu in sun ba a zuwa a wuri su in sun je nema ba a basu wa abu ɗalibin وابو طالب يقول سي ابو طالب يسير ونسلمه حتى نسرى حوله ونذهب عن ابنائنا والحلائل Gare ta shi gare su, gare su, in dai kun ga hannu mai ga mamu da gare, to sai an kawo mu kenan shi, mata ba na ba mu da gare. Wannan halin mun shagalta na a bana ina ga bari ƴaƴanmu wani hala'ili da matan ƴaƴanmu. ai la nusallimu muhammadan ba za mu miƙa muhammadin ba bada hada da haka nan lamma suwa ubayda ibn al-haris yayin da aka kada ubayda dan haris na abdul muttalib ya abdul muttalib ya mabarin rana badar wa min aka dauko shi ila nabi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sakaratil maut yana cikin ya mutuwa ya kude yana cewa in kana abu talib qala hadar kaita in abu talib ya kasance ya faɗi wannan lokacin da muka karanto dinnan fa ana alladhi amiltu bihi ana to ni ne wanda zai aiki da baiti a haqqu min abi talib bi baiti na fi abu talib cancanta da wannan baiti wa haraju suka fita min majalisin nabi daga mazaunar annabi wa hum yaquluna suna cewa in shubi tafiyar ku wasu ku ya hakuri ala adatukum bi sabatu ya al'amalinku in hada wannan ba wani abu ne in hada wannan na shari'un akwai wani abu ne guda da ake nufi ma kan iya ba mu taɓa ci ba da hada da wannan filmi na fil'asa da addinin ƙarshe in hada wannan abu bai zama ba in na filafin ba ce ke wato kire ne karya ce kawai alhamdulillah الحمد لله